الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أيها المسلمون فاتقوا الله معاشر المسلمين فإن تقوى الله هي جنة من عذاب الله واعلموا عباد الله أن ربكم خلق بني آدم معرضا للخطيئات ومعرضا للتقصير في الواجبات فضائف له الحسنات ولم يضائف عليه سيئات قال الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن عملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافا كثيرة فإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة فإن عملها كتبها الله عنده سيئة واحدة رواه البخاري فشرع الله تبارك وتعالى لكسب الحسنات طرقا للخيرات وفضاء المكفرات للسيئات رافعة للدرجات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذ اجتنبوا الكبائر رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق رواه مسلم وكما شرع الله كثرة أبواب الخير وأسباب الحسنات صد أبواب الشر والمحرمات وحرم وص وص وحرم وسائل المعاصي والسيئات ليثقل الميزان البر والخيرات ويكف ميزان الإثم والشر فيكون العبد دائما من الفائزين المفلحين قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم رواه البخاري ومسلم عباد الله إن إن سبب السعادة إن سبب السعادة هي دائمة في الإسلام وهي الباب الأولى وهي التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ومعنى التوبة هي الرجوع إلى الله تعالى والإنابة إليه من فعل المحرم من فعل المحرمات والإثم أو من ترك الواجب أو تقصير فيه بصدق قلب وندم على ما كان والتوبة واجبة على كل مسلم وهكذا والتوبة واجبة على كل أحد من المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم مئة مرة رواه مسلم والتوبة عباد الله باب عظيم تتحقق, تتحقق به الحسنات الكبيرة حسنات الكبيرة العظيمة التي يحبها الله لأن العبد إذا أهدف لكل ذنب يقع فيه التوبة كثرت حسناته كثرت حسناته ونقصت سيئاته قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله حرم الله إلا بالحق ولا يظنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والتوبة عباد الله من صفات النبيين عليهم الصلاة والسلام ومن صفات المؤمنين التوابين قال الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وقال تعالى عن داود عليه الصلاة والسلام واذكر عبدنا داود ذا العيد إنه أواب وقال عز وجل التائبون الآبدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوها عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد yabo da godiya su tabbata ga Allah makalaici marinjayi tsira da aminci su tabbata ga annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tare da dukkan waɗanda suka biyo bayan sahabbansa da kyautatawa bayan haka ya ku bayan Allah yau hudanmu a yau tana magana akan wasu al'amura waɗanda suke masu tarin amfani ga al'umman musulmi waɗanda ƙofofi ne waɗanda suke na alkhairi wanda Allah ya buɗe zuwa ga musulmi domin su koma zuwa gare shi bayan haka ya ku taron musulmi ine mana wasicci da ni kaina da jin tsoron Allah makaɗaici mabuwayi mu sani cewa tsoron Allah ita ce garkuwa ko ita ce tsani ko ita ce katangar da za ta raba mutum da azabar Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka mu sani ya ku bayan Allah lalle Ubangijinmu ya halicci ’yan Adam cewa babu makawa a cikin halittarsu dole su fada cikin kurakurai da zunubai. Sannan Ubangiji ya halicci ɗan Adam da taƙaituwa cikin dukkan abin da aka ce wannan wajibi ne, to an halicci da yawan ’yan Adam suna taƙaituwa ba za su iya kaiwa inda aka ce su kai ba cikin aikata al'amura waɗanda suke na wajibi da aka ɗora musu ba. Shi yasa Allah ta'ala ya yi alkawarin nunka lada ga dukkan aiki guda ɗaya idan mutum ya yi shi Allah zai nunka masa wannan ya mai da shi guda goma amma Allah bai ce zai nunka aiki na ɓarna da mutum ya yi ba idan mutum ya yi aiki na ɓarna to wannan aikin shi ne kawai za a ba shi zunubi a kansa wato zunubi guda ɗaya amma lokacin da mutum ya yi aiki wanda yake mai kyau sai a nunka masa ya zama guda goma saboda kasancewar Ubangiji ya san ɗan Adam, an halicce shi da rauni, kuma an halicce shi da takaituwa cikin dukkan abin da yake aiki ne na alkhairi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce mana a cikin littafinsa, dukkan wanda ya zo da kyakkyawan aiki guda ɗaya, to za a ba shi lada guda goma. Dukkan wanda ya zo da mummunan aiki guda ɗaya, ba za a saka masa da komai ba sai wannan guda ɗayan nan da ya aikata. shi ne abin da kawai za a bashi Allah ta'ala ce su bayi ba a zalunta su daidai da ƙwayar zarra dukkan aikin da mutum ya yi zai gan shi an karɓo hadisi daga abdullahi ɗan abbas Allah ƙara yarda daga a gare shi da shi da mahaifinsa ya ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Allah ya rubuta waɗansu kyawawan ayyuka sannan kuma a gefe guda aka rubuta waɗansu manya-manyan laifuffuka wanda ɗan adam babu makawa sai ya faɗa cikin ɗaya daga cikin waɗannan al'amura guda biyu, ko dai ya aikata kyakkyawa sai ya samu kyakkyawa, ko kuma ya aikata mummuna sai a ba shi sakamakon abin da ya aikata. Sai maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, To dukkan wanda ya yunƙuri ya himmatu a bisa ya aikata kyakkyawan aiki, amma bai samu daman aikatawa ba, Allah ta'ala ya ce, a bisa harshen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai Allah ya sa mala'iku su rubuta masa kyakkyawa guda ɗaya cikakke, saboda kyakkyawan niyyar da yake da ita ne aikin alkhairi sai bai aikata ba sai a ba shi lada guda ɗaya cikakkiya. sai maza Allah ya ce sannan Allah ta'ala sannan maza Allah ya ce dukkan wanda ya aikata kuma ka yi niyya sai ka aikata to sai a baka lada guda goma a madadin guda ɗayan nan da kai sai ka samu lada guda goma haka za a nunka har zuwa ninki guda ɗari bakwai kai zuwa ma nunke-nunken da ubangiji mabuwaye da ɗaukaka ya ga dama amma yadda mutum ya ne ya aikata mummunan aiki sai bai samu daman aikatawa ba tsoron Allah ya lullube shi bai aikata wannan mummunan aiki da zuciyarsa ta yunkurin aikatawa ba to sai a rubuta masa kyakkyawan aiki guda ɗaya amma idan ya aikata mummunan aikin fa bayan ya yi niyya kuma ya aikata to nan gurin kuma sai a rubuta masa mummuna guda ɗaya dubi yadda falalar gafarar ubangijinka take ya kai bawa ka yi niyyar mummuna sai ka ji tsoron Allah sai baka aikata ba sai a rubuta maka kyakkyawan aiki guda ɗaya cikakke amma idan ka aikata mummuna fa nan kuma sai a rubuta maka guda ɗaya wannan yana nuna kenan ubangiji yana jin tausan bayinsa baya son bayinsa su shiga cikin azabarsa wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito shi sannan ku sani ya bayan Allah ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya shara'anta hanyoyi da za a samu kyawawan ayyuka da kuma alkhairai masu tarin yawa sannan a gefe guda kuma ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya sanya waɗansu al'amura na farillai waɗanda ɗan adam zai yi domin su zama kafara zuwa ga munanan ayyukan da ya aikata sannan kuma su zama sanadi da za a ɗaga darajarsa a duniya kuma a ɗaga darajarsa a lahira. abi huraira ta rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa salloli guda biyar da juma'a zuwa wata sallar juma'ar da ramadan zuwa wani ramadan din dukkanin waɗannan ayyuka ne da suke kankara saɓan da aka yi a tsakaninsu amma da sharaɗin idan mutum ya nisanci manyan kaba'irori wato yayin da mutum ya yi sallar asuba laifuffukan duk da ya tsakanin sallah asuba zuwa sallah azhar yayin da ya sallaci sallah azhar duk sai a kankare masa waɗannan ƙananan zunuban haka tsakanin azhar da la'asar laifuffukan da aka yi daga an yi sallah azhar sai Allah ce a goge haka tsakanin la'asar da magriba duk laifuffukan da aka yi ‘yan ƙananan zunubai sai ubangiji ya ce a goge haka tsakanin sallar la'asar da magariba haka tsakanin sallar asuba sallar isha'i da sallar asuba dukkan laifuffukan da mutum ya yi ƙananan zunubai sai ubangiji ya ce mala'iku su goge ko da mutum ya aikata haka al'amarin yake tsakanin wannan juma'ar zuwa juma'ar da ta wuce a baya sai a ce an gafarta maka dukkan abin da ka aikata a cikin wannan sati haka tsakanin Ramadan ɗin bara da Ramadan wanda ke zuwa a bana sai a ce dukkan aikin da kai a saga'ir zunubu an gafarta maka gabaki ɗaya in ka azumci azumin sai manzo Allah ce amma da sharaɗin idan mutum ya nisanci manyan kaba'irori manyan kaba'irori kuwa mun riga mun san su guda bakwai kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna daga ciki akwai shirka daga ciki akwai ƙage ƙazafi wanda ya zama ruwan dare a yau daga ciki akwai sihiri daga ciki akwai tunkuɗa maraya daga ciki akwai zina daga ciki akwai kisan kai dukkan mutumin da ya nisanci waɗannan to ana fata dukkan ƙananan zunubansa daga lokacin da ya yi sallah da tsakanin sallar da aka yi da sallar da ke zuwa an gafarta masa a saga'ir zunub amma su kaba'ir zunub dole sai mutum ya tuba shi yasa Allah ya ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffira ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima idan kuka nisanci manya manyan zunuban da Allah yake hana ku Allah ya ce to sai mu kankare maku yan kananan zunubanku sai a shigar da ku aljanna gida na karamci Allah ka sa da mu a ciki wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi haka ruwaito hadisi daga Abi Hurairah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imani dai wato yana da rasu ɗai ɗai ɗai ɗai guda saba'in da ɗoriya ko yana da reshe guda saba'in wato yana da reshe guda sittin da ɗoriya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake na ƙololuwa a cikin ginshikin imanin nan sai manzo Allah ya ce shine faɗallah ilaha illallah Muhammadun Rasulullah wannan shine na ƙololuwa wanda yake na can ƙasa na ƙarshen ƙasa shine kawar da dukkan abin da zai cuci al'umma daga hanyar da al'umma suke wucewa ko hanyar da al'umma suke cin abinci ko hanyar da al'umma suke amfanuwa da ita dukkan wani abin da zai cutar da al'umma idan ka kawar wannan ma ana kiransa imani to dubi a yau halin da al'umma suka shiga ciki tun daga na farkon har zuwa na ƙarshen idan kai ta lissafawa za ka iske kaɗan ne ciki ƙwarai so ka kiyaye Allah ya sauke sai manzo Allah ce wal haya'u shu'batun min al iman wato ita kunya wato tana daga cikin imani reshe ne daga cikin rassan imani kunya shi yasa in aka samu mutum baya da kunya sai wani hadisin ya ce to kawai ka aikata abin da kake so wannan zai nuna maka cewa halin da muke ciki a yau muna bukata mu sake komawa mu kalli tarbiyyarmu a baya da kuma abin da iyayenmu muka gado na al'ada na kunya a wasu lokuta a baya mun riga mun sani shekaru da suka wuce idan mutum ya yi abin kunya a garinsu barin garin yake yi amma a yanzu dubi yadda ake tabka ta'asa mutum ya yi mirfifi ba kunya ba tsoron Allah ana kallonsa har ma abin ya zama kawai kamar yayi ko ado dubi yadda sata dukiya al'umma ya koma dubi yadda cin hanci ya koma dubi yadda kage ya koma dubi yadda kazafi ya koma a cikin wannan al'umma shi yasa cikin wani hadisi manzo Allah ya ce da kunya da imani hada suke a cikin zuciya idan ɗaya ya tafi to ɗayan ma ba zai zauna ba al-imanu wal haya imani da kunya yace haka suke a cikin zuciya da zaran an ce baka da kunya to imanin ma babu da zaran an ce kana da imani to akwai kunya kenan da zaran an ce babu kunya to babu imani Allah sauke wani hadisi Imam al-Bukhari ya toshi da Imam Muslim haka hadisi ya inganta daga Abi Dharr al-Ghifari yace maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kada ka rena ayyuka waɗanda suke na ƙwarai shine al-ma'ruf kar ka rena shi komin kankantar abin da aka ce in kai za ka samu lada to kar ka rena kai ko da haɗuwa da ɗan uwanka ka sakan masa fuska ya ga alamar cewa yana jin daɗin haɗuwa da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai lada sadaka a ciki ya ku bayin Allah ku sani kamar yadda Allah ta'ala ya shara'anta hanyoyi masu yawa na alkhairi da sababba masu yawa waɗanda za a samu ayyuka wato lada wadda take mai girma to a daidai lokacin kuma Allah ya toshe dukkan hanyoyi na sharri da kuma hanyoyi waɗanda za su kai mutum zuwa ga aikata haram da kuma dukkan wani tafarki wanda zai sadar da mutum zuwa ga zuwa ga saba ma Allah da aikata barna ubangiji mabuwayi da ɗaukaka bai gushe ba sai da ya toshe shi wannan an yi shi ne don mizanin ɗan adam ya yi wato mizaninsa ranar tashin kiyama na alkhairi ya zanto ya yi nauyi sannan kuma mizanin sharri wato ma'aunin sharri da saƙo da zunubi wato su zanto cewa sun yi rauni shi yasa ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya yi haka ne don ɗan adam ya kasance cikin waɗanda ke da rabau ɗan adam ɗan adam ya kasance cikin waɗanda za su samu falaha su samu gamdakatar cikin fa'idantuwa da rahamar Ubangiji ranar tashin ƙiyama. Allah ya ce ka ce da su, lalle Ubangijinka ya haramta abin da yake alfasha, dukkan abin da yake alfasha Allah ya haramta shi. Game miyar fassara in an ce alfasha ana nufin zina, ana nufin luwaɗi, ana nufin duk wata hanya da ɗan adam zai biya ma kansa bukata irin ta jinsi. Wannan shi yake kira alfawahish, Allah ya haramta ta, ma zahara minha wa ma baƙon. wadda take a fili da wadda take a ɓoye ubangiji ya haramta ainihin zunubi wato ya haramta saɓo sannan ubangiji ya haramta albagayo zalunci sannan ubangiji ya haramta wato a yi shirka da shi wato a yi tarayya da shi cikin abin da Allah bai taɓa saukar da wani dalili na cewa ubangiji yana da abokin tarayya ba sannan ubangiji ya haramta dukkan wata hanya ko tafarki wanda zai sa ɗan adam ya rika dangana waɗansu kalmomi zuwa ga Allah irin abin da Allah ta'ala bai yi wahayi da shi ba kuma bai yi umarni da shi ba wannan aya tana a cikin suratul an'am abi huraira ta ya ruwaito hadisi yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa dukkan abin da na hane ku to ku maza ku nisance shi dukkan abin da na umurce ku kuwa to ku yi kokari ku zo da shi daidai gwargwadon kokarin ku a ɓangaren abin da aka hana nan babu maganar cewa ku bari daidai gwargwado nan bari kawai ake so ka yi in hashe ɗan ya ci nasara ka aikata to nan kuma ana bukata ka tuba amma abin da aka umurta aka ce ka yi to wannan kawai abin da ake so ka yi daidai gwargwadon samun iko don ƙarfi bai zo ɗaya ba ilimi bai zama ɗaya ba dabara ba ta zama ɗaya ba jajircewa ba ta zama ɗaya ba ya ku bayan Allah ku sani ubangiji ya sabbaba hay- ayyuka ya sabbaba wani babban aiki wanda da shi ne ake samun rabo na duniya da kuma shi ne ake samun rabo na lahira wannan tafarki shi ne tafarkin tuba da kuma komawa zuwa ga Allah Allah ta'ala ce ya ku bayan Allah ku tuba gaba ɗayanku zuwa ga Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ku taron waɗanda suke muminai tabbas idan kuka tuba za a ji kanku kuma za ku rabauta abin da ake nufi da tuba ya bayan Allah shine arruju'u ila Allah komawa zuwa ga Allah wal inabatu ilaihi da mai da al'amura zuwa gare shi cikin aikata wato cikin ainihin nisanta dukkan abin da yake haram da kuma nisanta dukkan abin da yake saban Allah ne sannan haka yana daga cikin ma'anar tuba wato mutum ya nisanci wato dukkan wani abin da yake zai kai shi zuwa ga abin da Allah baya so sannan kuma ya yi yunƙuri cikin ainihin zuwa cikin dukkan abin da Allah ta'ala ya yi umarni da shi cikin aikata shi cewa idan an aikata akwai alkhairi to wannan shine ake kira tuba tare da niyya wadda take mai niyya wadda take sakakkiya tare da yin nadama cikin abin da bawa ya aikata wato ɗan adam zai koma zuwa ga Allah sannan ya bar aikata dukkan abin da yake na zunubi ya koma zuwa aikata dukkan abin da yake shine wajibi da dukkan abin da yake shine abin da Allah ya umurni tare da kyakkyawan niyya da ikilasi da yin nadama cikin abin da ya wuce wannan shi yake kira tuba to wannan tuban wajibi ne akan kowane musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku taron mutane ku tuba ku koma zuwa ga Allah kuma ku yawaita istighfari zuwa gare shi domin ni ina tuba ina komawa zuwa ga Allah a cikin kowace rana so ɗari a cikin wata ruwaya so saba'in a wannan ruwayar manzon Allah ya ce yana tuba yana yin istighfari yana komawa zuwa ga Allah so ɗari idan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa yana tuba kuma yana istighfari so ɗari a rana to da ni da kai kuma so nawa muke yi wannan hadisi hadisi ne ingantacce imam muslim ya rawaito shi ya ko bayan Allah ita tuba fa wani babi ne wanda yake wata kofa ce wadda take babba kuma da ita ne kyawawan ayyuka suke tabbatuwa kuma da ita ne girman aiki da darajarsa da ɗaukakarsa yake samu ya cika kuma ya batse domin ita tuba wani aiki ne wanda Allah ke so domin shi bawa yayin da ya aikata dukkan wani irin zunubi kowane iri ne idan ya aikata shi sannan kuma sai ya dawo ya nadama ya tuba ya koma zuwa ga Allah to sai ayyukansa waɗanda suke masu kyau su yi yawa sai ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya kankare masa munanan ayyukan da ya aikata Allah ta'ala yana cewa wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akar mu'minai na kwarai su ne waɗanda ba sa tarayya da Allah a cikin rububiyarsa haka cikin asma'i wa sifat haka cikin uluhiyarsa sannan kuma ba sa kashe rai sai da abin da Allah ya ce a kashe shi wato ba sa ba sa kisa rai ba sa yin kisa kisa irin na zalunci Allah ta'ala ya ce sannan kuma ba sa yin zina sai Allah ya ce dukkan wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan zunubai guda uku ko ya shirka ko ya kisan kai ko ya aikata zina zai haɗu da zunubi wanda yake mai girma za a nunnunka masa azaba ranar tashin kiyama sannan zai dawwama a cikin wuta yana wulakantacce sai Allah ya ce sai dai wanda ya tuba bayan ya tuba yayi imani na gaskiya bayan yayi imani na gaskiya yayi aiki aiki wanda yake na kwarai to irin waɗannan sai Allah ya canza munanan ayyukan su da suka yi sai su koma kyawawa haka ubangiji yake bada wannan lada domin Allah ya tabbata mai gafara ne ko mai jin kai ya ku bayan Allah ku sani tuba siffa ce wadda take ta annabawan Allah sannan siffa ce waɗanda take ta muminai waɗanda suke masu imani Allah ta'ala yana cewa dangane da annabi da shi da muhajiruna da al'ansar Allah yake cewa hakika Allah ya karbi tuban annabi sallallahu alaihi wa sallam wal muhajirin da dukkan waɗanda suka yi hijira wal ansar da ƴan madina ƴan gida waɗanda aka samu allazina tabauhu fi sa'atil usra su ne waɗanda suka raka manzan Allah suka yi masa biyayya a cikin lokaci wanda yake mai tsanani min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum bayan saura kiris zukatan wasu daga cikin su su karkace amma sai suka tsaya tsakin tsayin daka sun mataba alaihim sai Allah ya karbi tuban su innahu bihim lalle shi Allah dangane da muhajirai da kuma al'ansarai ra'ufun mai tausayi ne rahimun ko mai jin kansu ne haka Allah ya faɗa dangane da annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi Musa ya ce subhanak tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah tubtu ilaika na tuba zuwa gare ka ya Allah wa ana awwalil mu'minin ni ne farkon wanda ya miƙa wuya a cikin wannan al'umma haka Allah ya kaito mana dangane da annabi Dawud alaihi salatu wassalam Allah ya ce wazkur abdana Dawud tuna masu bawan nan namu shine wato bawan nan namu Dawud zal'aidi innahu awwab lalle shi ma abucin ƙarfi ne innahu awwab lalle shi ya kasance mai yawan tuba ne mai yawan mai da al'amari zuwa ga Allah Allah ya ce dangane da siffofin mumine waɗanda suke na ƙwarai ya ce daga cikin siffarsu atta'ibuna suna yawan tuba al'abiduna suna yawan ibada alhamiduna suna yawan gode ma Allah as-sa'ihuna suna yawan azumi na nafila arraki'una suna yawan tsayuwa da daddare suna ruku'u da sujada as-sajiduna suna yawan sujada suna mai da al'amari zuwa ga Allah al'amiruna bil ma'ruf suna umarni da kyakkyawan aiki wannahuna 'anil munkar sannan suna hana dukkan abin da yake mummuna Allah ce wal hafizuna li hududillah kuma suna kiyaye dokokin Allah Allah ce wa bashiril mu'minin irin waɗannan mu'minai masu wannan siffa kai masa bushara bayan mutuwarsu akwai aljanna tana jiransu bayan haka ya ku bayan Allah hakika ubangiji mabuwaye da ɗaukaka yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani tubu ilallahi taubatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda yake guda ɗaya asa rabbukum ana fata ubangijinku in kun tuba an yukaffira ankum sayyi'atikum ya kankare muku ƙananan zunubanku wa yudkhilukum jannat ya shigar da ku aljannatai تجري من تحتها الأنهار وند قولموس كي قدانا أكالكشنتا يوم لا يخذ الله النبي لا ندى الله بايا كن يتدى النبي انسا والذين آمنوا دوتن سكي إيماني معه أتالدشي نورهم يسعى بينهم أولنا لا نر نورهم يسعى بين أيديهم hasken su yana tafiya gaba gare su wa bi'aimanihim da dama gare su da hagu gare su yana tafiya suna tafiya a cikin haske ane masu zagi zuwa gidan aljanna suna cewa rabbana ya ubangijinmu atmim lana nurana ya ubangiji ka cika mana haskenmu waghfir lana ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai Allah mai iko ne a bisa dukkan komai Allah ka azurta mu da yawan tuba zuwa ga Allah ya ku bayin Allah muna bukata muna bukata irin wannan lokaci kowa ya koma zuwa ga Allah kowa yake duban ayyukansa ya duba yadda rayuwa take ta karewa da gaggawa ana bukata kowa ya zauna cikin dare ya makansa faɗa kowa ya tuna cewa akwai ranar da za a kai shi shi kadai a bar shi shi kadai ya fuskanci ubangijinsa shi kadai kuma ya ansa tambaya shi kadai a ranar da babu kowa daga kai sai abin da ka aikata muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da tuba kafin mutuwa ta zo kuma muna roƙon Allah ta'ala idan mun tuba Allah ka karbi tubanmu ya Allah ka gyara mana al'amuranmu a cikin wannan ƙasa, ya Allah ka kawo mana da musiba da bala'i da fitina a cikin wannan ƙasa, Allah ka amintar da mu ka amintar da mu a cikin wannan ƙasa, ya Allah kada ka tozartar da mu saboda abin da wawaye suke aikatawa a cikinmu, ya bayan Allah mu yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman a irin wannan rana ta juma'a rana mai albarka manzo Allah ya ce duk wanda ya yi man salati guda ɗaya Allah zai masa salati guda goma Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayra man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma anta waliyuha wa mawlaha اللهم اغفر لنا وارحمنا وآفينا واعف عنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بكيد أو سوء أو مكر اللهم اجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلي الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين يا أكرم الأكرمين حسبنا الله ونعم الوكيل عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله إن شاء الله